الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الصيام أنيس المؤمنين ومن أناب إليه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وقام وعبد ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم في هديه وسنته أما بعد فإن من أعظم نعم الله على عباده أن جدد لهم مواسم الخير ليتزودوا من الأعمال الصالحة ويتقربوا منه سبحانه وتعالى بأنواع القرب والطاعات عباد الله وها هو رمضان أقبل علينا بفضله وفضائله وخيره وبركته قد سلمه الله لعباده لينظر كيف يعملون ولأجل أن يكثر المسلم من العمل الصالح ما دام في أرض الزرع والعمل فإذا جاء يوم الحصاد حمد المسلم سعيه في الأيام الخالية فرض الله عز وجل الصوم على عباده ليعلم من يطيعه ممن يخالفه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصوم فرض على العباد ابتلاء لتقواهم فيتبين من عمل بطاعته فيتبين من عمل بطاعة الله ممن خالفه ولم يفرض الصيام ليحرم الناس من أنواع المآكل والملاذ والمشارب سدى وعبثا فإن الله تعالى غني عن تعذيب عباده بلا جدوى فعلى المسلم أن يجتهد في شهر الصوم على على تنقية أخلاقه وتطهيرها والأخذ بمحاسن الصفات ومكارم الأخلاق واجتناب المذموم منها من البخل والبطر والحرص والحسد والكبر وغيرها يدرب المسلم نفسه على ذلك ليعمل به في مستقبل أيامه من الدنيا فإن رمضان فرصة لمراجعة حسابات النفس وتقويم المعوج وسد النقص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أمته على ذلك للحصول على الحظ الأوفر من الخير وبما ينالون به مرضاة الله تعالى وكان يقول إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة راه الترمذي عباد الله اقبلوا هذا الشهر بالبشر والشوق والفرح وجعلوه كبداية العهد لكم من الله فلعلكم بصدق نيتكم توفقون لخيري الدنيا والآخرة فربنا رب كريم قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين عباد الله اغتنبوا الفرصة فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه ومن صلى مع الإمام حتى ينصرف حتى ينصرف كتب له قيام ليله رواه أبو داود والترمذي ومن فطر صائما فله مثل أجره رواه الترمذي ولا تنسوا الدعاء لأنفسكم ووطنكم وإخوانكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها فكل فلكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم وليلة رواه البزار وأن لله عند كل فطر أتقى رواه أحمد أكثروا من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وتدارسوا قراءته ومقاصده وتنوروا بهديه في شؤونكم الدنيوية والأخروية فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم إخوة الإيمان فمن نعم الله على العبد الأموال التي يتمتع بها في هذه الحياة فيأكل منها ويشرب ويسكن ويلبس ويركب ويتنزه ويتزوج ويستخدم ومن الناس من ضاقت يدهم أو ضعفت حياتهم أو قل كسبهم عن نفقتهم فترك هؤلاء بلا معونة خطر عظيم ليس من الشفقة والرحمة بل هناك ضروب للإصلاح كإنشاء المساجد والمدارس والقيام بخدماتها إيمانا واحتسابا فإنها من الصدقات الجارية قال الله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وأنا مسلمي مساء البركة من جدد قديم الله سبحانه وتعالى وأن يني نام نجوم أيني من البركة da ya kawo mu wannan yini na yau muna 29 ga watan sha'aban muna iya cewa muna jajibarin shiga watan Ramadan da yaddan Allah muna fatan Allah ka samu shiga watan Ramadan a cikin sa'a yau 29 ga watan Sha'aban a wannan shekara ta 1446 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kidayar miladiya yau muna 28 ga watan biyu shekara ta 2025 wannan khutuba tamu za ta ƙara jaddada mana irin kyautan Allah gare mu da irin falalansa da rangwamensa da rahamansa da gafaransa wanda duk gabaki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya zazzago mana shi a wannan wata mai albarka da muke fuskanta watan Ramadan babu koko kwanto cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala da falalansa akan bayinsa irin yadda yake jaddada musu kakanni na alkhairi wato yanayi yanayi da lokuta na alkhairi yanayi masu albarka masu alkhairi domin bayi su zabura su ta aiki kyawawa su kusanci Allah subhanahu wata'ala babu shakka ya ƴan uwana musulmi wata ramadan ya riga ya doso gadan-gadan da falalansa da fa'idojinsa da alkhairansa da albarkatunsa kuma wannan kyauta ne daga Allah subhanahu wata'ala mai rahama mai jin kai zuwa ga mu bayinsa domin kuma ya jarabce mu ya ga yadda za mu aikata. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta azumin watan Ramadan domin musulmi ya yawaita aikin alkhairi matuƙar dai yana nan yana numfashi a wannan gari na aiki tun kafin lokacin da za a koma garin da za a girbi aikin da aka aikata. Idan musulmi Allah ya taimake shi ya yi aiki nagartacce ya kyautata a waɗannan kwanaki to lokacin da zai girbi aikin shi zai yi farin ciki zai yi murna kuma zai yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka sa muna cikin irin waɗannan mutane sannan Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi ne akan bayi domin a tantance tsakankanin tsaba da tsakuwa Allah ya gane wane ne zai masa da'a kuma wane ne zai kangare masa shi yasa tun a farko sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wadanda suka yi imani Allah ya wajabta muku yin azumin watan Ramadan kamar yadda aka wajabta shi akan al'ummomin da suka zo kafin ku kuma gabaki ɗaya dai manufar la'allakum tattaqun ko kwa samu tsoron Allah da haka babban abin da Allah ke so ya gane a cikin mu masu azumi shine tsoron Allah da muka tasirantu da shi shi yasa a wani hadisi ya zo cewa wanda bai bar lagawo ba bai bar giba ba bai bar ƙarya ba to Allah bai da bukatun ma daina ci da sha duk wanda bai bar irin waɗannan miyagun ɗabi'un ba ya nuna zuciyarsa babu tsoron Allah shi kuma Allah subhanahu wataala ya shar'anta azumi ne saboda ya gadar da tsoron Allah da haka ya ƴan uwana musulmi mu fa sani cewa an farlanta mana azumi ne domin a jarabci imaninmu domin Allah subhanahu wataala ya ga wane ne zai tsara dokoki wane ne zai kiyaye umarni wane ne zai nisanci hane-hane da ɗai Allah maɗaukan sarki bai shar'anta azumi don kawai ya azabtar da bayi ba Allah maɗaukan sarki gafurun ne Allah rahimun ne Allah afuwun ne Allah ra'ufun ne Allah maɗaukakin sarki ba manufansa shine ya azabtar da bayansa babu dalili ba ya hana mu ci ya hana mu sha ya hana mu jin daɗi kawai a banza wallahi wannan ba ita ce manufar Allah subhanahu wataala wato akan shar'anta azumi ba an shar'anta ne domin a tantance ina masu imani na gaskiya ina masu ƙaryen imani to don haka tunda ko haka ne ya wajaba akan kowane musulmi ya zabura kwarai da gaske a wata ramadan ya ga ya tsarkake ɗabi'unsa duk abin da za ka yi na ɗabi'a a wata ramadan ka yi ɗabi'u masu kyau ka tsarkake zuciyanka ka riƙe sifofi nagartattu ka riƙe halaye na girma ka nisanci munanan halaye wanda shari'a ce Allah wade da su irin ruwa kar ka yadda ka zama cikin maruwata kar ka yi ma addinin Allah ruwa kar ka yi ma iyalanka ruwa kar ka yi ma makwabtanka ruwa aminanka da amintattunka da wanda duk mu'amala ta haɗa ka da shi kada ka yi masa ruwa domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai kyauta ne amma mafi yawan kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta fi faruwa ne a watan Ramadan irin yadda ka san iska tana kadawa da na kusa da na nesa da masoya da makiya da 'yan wato wanda kuke launi ɗaya da wanda ba launi ɗaya ba duk sukan amfana da iska in tana kadawa haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ke gwababa kyauta a watan azumi ya ba na kusa ya ba na nesa ya ba masoya ya ba makiya ya ba maza ya ba mata babu wanda bai amfana da kyautan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a watan Ramadana kai ma ka zama haka ni ma in zama haka sannan mu nisanci girman kai da fariya da nuna isa ko dai nuna isa ta hanyar ilimi musamman ga ƴan uwa malamai da sauran ƴan uwa na ɗaliban ilimi da ake yin tafsirai ana yin karatuttuka a gurare daban-daban kar ka nuna alfahari kar ka nuna fariya duk cikan mu bayin Allah ne akwai yiwuwan ma wanda ke zaune a gabanka kana mishi tafsiri ya fi ka imani akwai yiwuwan ya fi ka kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala akwai yiwuwan Allah ya fi son shi sama da kai malamin da kake tafsirin da aka babu fariyan da zaka yi ilimi ba abin fariya bane ibada ba abin fariya bane wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah duk ilimin da kake tinkaho da shi ko irin ibada da kake jin kana yi to wallahi ka roki Allah ne in kayi aikin alkhairin ya karba amma kar ka rika yin tutiya kana cewa ai ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza yamunnuna alayka an aslamu qul la tamannu alayhi islamukum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin Allah ne yake da abin da zai mana gori ba mu muke da abin da zamu yi ma Allah gori ba mu nisanci kwadayi kai ta daga kai din a ganka a baka mu nisanci hasada kana jin kyashi akan ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi ma wani da sauran dai miyagun cututtuka da ɗabi'u waɗanda suke gurɓata azumin mutum su mai da shi ya zama fafalolo ƴan uwana musulmi kowa fa ya horar da kansa domin azumi watan azumi wata ne na horar da kai kowa ya horar da kansa yi kyawawan ayyuka yi ƙoƙari ya cusa su a cikin zukatansa domin su zauna su zama masa jini da tsoka domin ya dore akan kyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka rage masa a rayuwar duniya mu sani cewa fa watan ramadan wata ne wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu kyautansa domin mu rika bibiyan kurakuran zukatanmu mu rika bin bibiyan laifuffukan gaɓuɓɓanmu mu rika bibiyan tuɓa-tuɓai na harshenmu domin mu amfani da watan ramadan harshe mu kame shi gaɓuɓɓa mu kame su zuciya mu tsarkake ta mu tsaftace ta ta yadda yake ko da bayan azumi za mu ci gaba da cin moriyan abin da Allah maɗaukakin sarki ya sa maka aikata na alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kullun yakan zabar da al'ummansa idan watan Ramadan ya kusanto domin su samu rabo mai gwadi su kuma samu su dace da yardan Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kan ga musu habbai idan wato idan daren farko na watan Ramadan ya shigo kila misali a yau in Allah ya kaddare an ga wata to daren farko kenan na watan Ramadan to manzon Allah yakan yi masahabbai jawabi yakan ce musu a wannan dare wato akan wato akan daddaure shedanu duk wani shedani wanda zai iya mummunan tasiri ga masu azumi ya gurbata musu azumi to akan daure su da sauran marire daga cikin aljannu a bude kofofin wuta a rufe ƙofofin wuta ba za a buɗe ƙofan wuta ba kwata-kwata a cikin watan ramadana da aka komi iskancin mai iskanci in dai ba iskancin shi kuma ya ɗori ya iskanci a bayan ramadana ya yi a watan ramadana ya yi a bayan ramadana to wannan ne zai buɗe makan shi ƙofan wutan jahannama amma Allah bai shirye ma bayi azaba ba a watan ramadan bai shirye shigar da kowa wuta ba a cikin watan ramadan in dai musulmi ne yana da imani sai a rufe ƙofofin wuta ba za a buɗe ba sai a buɗe ƙofofin aljanna ɗan ankanin aiki za ka yi shi kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya baka kyauta mai gwaɓi ya zazzago maka ni'imomi da rahamomi sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta maka yi maka alƙawarin aljanna sannan kuma za a samu wani mai shela idan ramadana ta zo zai rika shela cewa ya kai mai nufin alkhairi to ga dama ta samu ya kai mai nufin sharri a hirɗinka ka kame ka ji tsoron Allah sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da gaya mana cewa a duk wato daren watan Ramadan Allah yana da bayi da zai yantar da su daga wuta alhalin da can a baya yan wuta ne amma saboda alfarman watan Ramadan Allah madaukakin sarki zai gafarta musu ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda zaka gafarta mana dama can ba ma fatan ya kasance mu yan wuta ne to muna kuma roƙon gafara da rahaman Allah da yantarwa daga azaban Allah ya ku yan uwana musulmi mu fuskanci watan Ramadan muna bushara muna shauki muna farin ciki mu dauka watan Ramadan wato kamun wata wata ne da ta zo wanda za ta bude sabuwar alaka tsakankanin mu da Allah mun yi kurakurai a baya mun yi zunubai a baya mun yi laifuffuka a baya to mu dauka watan Ramadan yanzu wata ne kuma wanda yake duk an goge abin da ya baci a baya yanzu kuma za mu sake jaddada wani sabon alkawari ne tsakankanin mu da Allah kai dai mu tsarkake niyoyinmu mu zabura domin Allah madaukakin sarki ya datar da mu zuwa ga alkhairan duniya da na lahira domin Allah madaukakin sarki Allah mai karamci ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muslimin duk wanda ya zabura yana son ya kyautata Allah madaukakin sarki ba zai ba da shi ba ba kuma ainihin zai kunyata shi ba da aka ya ƴan uwana musulmi mu ganimanci wannan dama da Allah ya bamu mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan Ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wurin Allah to lalle Allah madaukakin sarki ya gafarta masa dukkan zunuban da ya a duniya al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zaburar da mu akan yin sallah tare da liman a masallaci ta sallan tarawihi ya ce duk wanda ya sallan asham sallan tarawihi kenan tare da liman bai gudu ba har lokacin da liman ya gama sallansa baki ɗaya an karkara sallah manzon Allah ce Allah zai rubuta mishi ladan ya samu daren ne baki ɗaya yana ibada al-imamu Abu Dawud da al-imamu Tirmidhi suka rawaito a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ciyar da mai azumi to yana da kwatankwacin ladan mai azumin ba tare da an tauye mai azumin da ladan shi ba idan an ba mai azumi lada dubu to kai ma haka Allah zai curo wata kyauta lada dubu ya baka saboda me saboda ka ciyar da mai azumi ciyar wannan dabino ne ruwa ne abinci ka dafa ka bashi zobo ne kunun zaki ne a'a ka ɗauki ɗanyen abinci ne ka bashi iyalinsa suka samu a'a ka bashi kuɗi ne da za a sai abinci to kana cikin wannan alkhairi da yaddan Allah subhanahu wataala al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi sannan ya ƴan uwana musulmi kada mu manta da addu'o'i na alkhairi ga kawunanmu da ‘ya'yayenmu da iyalanmu da ƙasanmu da kuma sauran ɗaiɗaikun al'umman musulmi da ainihin ƙungiyoyin al'umman musulmi da garuruwansu a ƙasawoyin duniya ɗauka irin su falasɗin wanda suke ɗanɗana azaba tun shekara kusan uku da suka gabata ga garuruwan da yunwa da fatara ya ɗaiɗaita su ga garuruwan da matsalar rashin tsaro ya ɗaiɗaita su har da najeriya a ciki da sauran ƙasashe na musulmi mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi mu sani cewa kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowane musulmi yana da wata addu'a da Allah zai karɓar masa a kowane dare da kuma kowane yini wannan kuma kowace rana ne Allah ya baka dama guda biyu a duk dare za ka yi addu'a guda ɗaya automatic ne Allah ya karɓa a duk rana Allah ya baka lafisi cewa akwai addu'a guda ɗaya da za ka yi automatic ne ita ma Allah ya karɓa kamar yadda al'imam al-bazar ya rawaito ingantaccen hadisi sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a kowane lokacin buɗe baki akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ‘yantar da su daga wuta Allah ka samu na cikinsu ya ‘yan uwana musulmi mu sani cewa fa ya kamace mu mu yawaita ambatan Allah subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله دي استغفاري دي صلاة النبي ميوي تاشي ميوي تكراتن القرآن ميجرما أوتا رمضان ميكوما تشغب دي بيبيا منا مدارسا القرآن منا زوا مجلسوسين تفسيري منا كامو تشوشي waɗanda ake rayayyun tafsirai a cikin tafsiran da ake gabatarwa a gidajen rediyo mu gane saƙonnin alƙur'ani mu ɗarfano hasken alƙur'ani mai girma domin ya gyara mana harkokinmu na duniyanmu da lahiranmu mu sani cewa fa alƙur'ani kamar da Allah ya safanta shi ya hadilin latihi a aqwam yana shiryatarwa zuwa ga mafi ƙololuwan wato shirya a cikin komi mu kuma sani cewa fa irin damamakin da Allah ya bamu na dukiya muna ci muna sha muna sutura muna hawa abin hawa muna aure muna kecere ne muna jin daɗin mu to akwai daga cikin mutane fa wanda Allah duk waɗannan abubuwan Allah bai ba su dama ba rigan da zai sa a jikin shi bai da ita abincin da za su ci ba su da shi ballantana wato ainihin abin da za su sha ana rayuwa ne cikin halin ni'iyasu hali ake yi na wato ainihin zama ake yi na kawai dai ana zama ne zaman ibada to kada mu manta da irin waɗannan mutanen ya ƴan uwana musulmi kamar yadda muke cewa waɗansu sukan yi abinci su kawo masallaci wallahi sun kyauta sun yi aikin alkhairi to amma ina matayenmu kuma waɗanda suke zaune a gida su kuma da su da ƴaƴansu su ba su zo masallacin ba ballantana a ba su na masallacin to kada mu manta da irin waɗannan mataye a gidaje a ƙulla abinci a ledoji a buhunhuna a ƙulla kuɗaɗe a tura 'ya'ya su je su kai ma irin waɗannan matayen waɗanda yake galibin mazan yanzu sun bar ma mataye ciyar da 'ya'yansu to mu taimaka ma irin waɗannan matayen mu haɗa musu da addu'a ta alkhairi sannan sauran hidimomi na rayar da masallatan Allah rayar da makarantun Allah masu fita zuwa da'awa a tafarkin Allah da sauran ƙofofin sadakoki to dukkan mu manta da shi domin duk wanda ya tsara wannan zai shiga cikin wannan aya da Allah subhanahu wataala yake cewa allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lalle waɗanda suke tsaye da sallah suna ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wancananka sune mummune na gaskiya ga tsaye da sallah ga ciyar da dukiya fi sabilillahi sai Allah ce lahum darajatun inda rabbihim waɗannan mutane suna da darajoji a gurin ubangijinsu wa maghfiratun suna da wata irin gafara mare gaba wa rizqun karim su ma Allah madaukakin sarki zai azurta su arziki na karamci arziki na mutunci to ya Allah ka sanya mu cikin irin waɗannan mutane Allah ka datar da mu Allah ka shagar da mu wata Ramadan ka azurta mu da kyawawan ayyuka a ciki kuma ka karba daga gare mu a ƙarshen wannan khutba ina amfani da wannan dama in isar da wato ainihin ta'aziyyarmu na ɗaya daga cikin dattawanmu mutanen kirki alhaji umaru bardan gabas na zazzau wanda wannan gurin yanzu haka yana nin yana kuka bai ga Alhaji Umar ba Allah ya gafarta masa duk ran da liman ya sallan juma'a ya waiwayo to fuskan shi zai fara gani domin yana bayan liman kai tsaye idan aka yi sallan idi a filin idi in liman ya waiwayo fuskan shi zai fara gani to ashe wannan juma'a ba za a yi da shi na cikin halin rayuwa ba ya koma ga Allah Allah ya gafarta masa Allah shi masa rahama Allah ka sa aljanna ce makomansa idan an gama sallah yakan zo ya gaisa da liman in aka yi hudu ba ya ce malam an yi magana akan kaza in yana da wani ta'aliki a matsayin shi na dattijo yana da wani abin da yake yangi ya ce to liman ai maganan kaza a kalli kaza kuma a kula da kaza yana daga cikin waɗanda suke ba liman shawara a wannan masallacin baya ga sallah kawai da haka hakikatin na ji raɗarin mutuwarsa ba ni nan rasuwar tasa sai da na dawo ake gaya mai ina fatan Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa wannan wurin da yake sallah Allah ya sa ya bashi shaida a gaban Allah cewa ya tsara sallan farilla kuma ko a inda yake sallan kam salawat kowa ya san inda yake zuwa inda yake jajirce akan wannan aiki na alkhairi muna da ire-iren shi da yawa cikin dattawan mu kuma hakimai Allah ya ƙara ma rayuwarsu albarka Allah ya ƙara musu lafiya shi kuma Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce makomansa batu na biyu shine dangane da aikin wannan masallaci gyare-gyare da zamu yi a wannan masallaci yau kusan shekara hudu kenan in ka tsame gyaran sama da muka yi to ba a yi ma masallacin nan wani gyara na musamman ba to muna da gyare-gyare kusan duk abin da ka taba yana da bukatan gyara tun daga yanayin masallacin gabaki ɗayansa yana da bukatun gyare-gyare windinan masallacin akwai bogulas da ake so a sanya a sama saboda rashin waɗannan bogulas ɗin ya sanya duk wani abu da aka sa a saman nan Allah ya kyauta sai an ji an ɗauki waya kawai da aka cire mana na saman masallacin nan ya fi na miliyan ɗaya da wani abu wayoyi kawai da aka yi na lantarki duk an cire kuma rashin bogulas ne a windunan masallacin windunanmu na ƙasa kuwa masu sallah a masallacin sun san yadda ya karka faɗowa yana fashewa baya ga masallacin ga nan za ka ga inda ruwa ya ta zuba ya yi duhu baya ga ban ɗakuna guda biyu da muke da shi na masallacin nan duk suna da buƙatuwan gyara zai wahalan gaske a wata ya maza a wata ɗaya sati biyu ne a na uku sai an yi yasa a ban ɗaki duk sati biyu ana uku sai an yasa to ga kuma wancan babban banɗakin shi ma yana da irin nashi damuwoyin wannan ya sanya muka kira kowane fanni muka kira injiniyoyin wannan fannin suka bibiyi aikace-aikacen masallacin gabaki ɗaya kowaɗansu injiniyoyi suka ba da bil ɗin abin da suke sa ran in an salwantar da shi aka kashe shi a masallacin al'amura za su daidaita muna neman naira miliyan talatin da hudu ne da waɗansu ɗaruruwa miliyan talatin da hudu da waɗansu ɗaruruwa da haka ‘yan uwana musulmi dama ku ne kuka gina masallacinku da kanku daga baya Allah maɗaukan sarki ya kawo ‘yansu mutanen kirki suka ɗora kowa ya ma Allah abin da zai iya waɗanda za su tura taimakonsu da gudunmuwansu ta akaunt ga akaunt ɗin mu can ga akaunt ɗin mu nan a bakin masallaci na san masu rikodin ma insha Allah za su rubuta account number din a social media domin duk wanda zai bada gudunmuwansa ya bada ta can waɗanda kuma za su kawo a hannu to suna iya kawo ma limaman masallaci ko su kai ma shugaba malam Muhammad Sani Yaqub ko su kai ma waɗansu daga cikin ladanan masallaci amma mu zabura mu yi da gaske mu nemi taimakon Allah musamman gashi za a shiga watan Ramadan Allah ka taimake mu waɗannan gyare-gyare mu ga bayansu cikin ƙanƙanin lokaci duk wanda ya ba da dukiyarsa bai ma'allar ruwa ba zai ga abin sharanin tashin alkiyama muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa muna da rabo Allah ya gafarta kurakuranmu Allah shi yafe laifukanmu Allah ka ‘yantar da mu daga azaban wuta Allah ka sanya makomanmu ita ce aljanna Allah ka rufa mana asirinmu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya yan uwanmu musulmi masu bukatuwa na alkhairi a duk inda suke a duniya Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi abinda muke tsoro na sharri kuma Allah ka tunkuɗe mana Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau gobe kiyama a ranar tashin alkiyama ka tsamar da mu daga azaban wuta